الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، اللهم صل على سيدنا محمد من فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الدري لنا بهذا المحضر ونتعطفه بنظرة تأتي لنا بزفر الحمد لله يومنا بيو غا وتر رمضان هجرة دو دار داري هدو دا أربعين دا هدو وان دي دي دي دا إشرين دا هدو غا وتن أكو ميلادية تدوبو بيو دا إشرين دا أكو نظامي زومنا أكو آه za mu tashi daga inda muka tsaya jiya da nama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر nazalat fil khamri arba'u ayatun wannan ayan yaji maulana shaykhul islam wa sa'adat al-anam alhaji ibrahim yasir allah ta'ala anhu yace a cikin haramta giya ayoyi guda hudu suka sauka a ta farko wa min samaratin nakhili wa la nabi takhzuna min sakaran wa rizqan hasana gashi an ce kuna rikan arziki wanda wato arziki rizqan hasana arziki wanda yake kyakkyawa amma kuma tare da sakaran wani abun maye kuna da kashi ne wa mina samarati daga samaratin nakhil ƴaƴan ƴaƴan dabino ita itan dabino kin shine nakhil wala anab kuma daga inabi wan daga wayannan tsirran kuna rikan tattakhizuna min sakara wa rikan sana abinda kuke amfani da su suna kuna samu wani arziki mai kyau a ciki amma kuma akwai wani abu da ake ce mai maye haza awwalu ma nazar fi khamr wannan shine farko abin da ya sauka a cikin giya kaga ba a ce ba an ce dai wani wani maye dai an wada shi bancin arziki mai kyau abu wanda ke arziki mai kyau kenan abu da yake kyawa amma kuma an sai aka kira bancin shi kuma aka raba wani abu da ake ce mai maye hazihi al-ayatu madahatul khamr wannan aya kamar ta yabi ta yabi giya sakaran wa rizqan hasaran hasanan maye kuma da arziki wanda ke kyakkyawa fastaba al muslimuna shurbar khamr sai mutane sai musulmi suka halitta shan giya fasharibu fasharibu sai suka sha giya wayya halalun bata bushe ba lokacin tana halak hatta sa'ala umar umar bin khattab radiyallahu anhu har sai da sai na umar dan khattab ya dala ta mata gare shi ya tambaye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya da musu Allah tabbata gare shi ya kula yana cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah salillahi an yubayyana lafil khamri bayanan shafiyan ka roƙa mana Allah ya mana bayani dangance da giya bayani wanda yake mai warkarwa hazil khamru tughayyibu al-aqla wa ta'ti bil mafasid wa hadha al-maisir alladhi yajri fi al-insan al-mahl fa'il bila kulfati sallallahu tabaraka ta'ala an yubayyana lana al-hukma fi hadha yace wannan giyar wanda tughayyibu al-aqla tana batar da hankali tana gusar da hankali kuma wata ati bil mafasi tana zawa da barnan naki barna kala kala wa hadal maisir hamma wannan catan tace da wanda ake yi Allah zai jiri fiye insani al-mal al-ta'ila wanda mutum zai samu dukiya mai yawa a cikin shi bila kulfatin ba tare da wani aiki ba tare da wata wahala ba haka kawai kana zaune kawai ka ci kuɗi da yawa sallallahu ta'ala tabaraka ta'ala sai na umar ce ka roƙa wa Allah tabaraka ta'ala an yi bayyana nan hukuma fi haza ya bayyana mana hukunci a cikin wannan فنزلت الآية الثانية في آية تبي تسبقها ita ce ya sa'alu naka an kamar wal maisir wanda wanda muke akanta suna tambaye ka wato dangance da giya da caca ma hukuma huma menene hukuncin su qul fihi ma ka fadi a cikin su su biyun nan giya da caca fi ta'atihi ma a cikin zo musu yin su aikata su ismun kabirun akwai laifi mai girma azimu mai girma la ya hasulu bi sababihi ma miyal wato lima ya hasulu bi sababi ma miyal mukhasamati wal mushatamati wa qawlu fush saboda abin da yake tabbatuwa ta dalilin su giyan nan da kuma tata na daga jayayya husuma jayayya mai husuma wadda za ta iya ta kai ga har ga faɗa ma wal mushatama da kuma zagayya wa qawlu fushi da hudin zance wanda yake mummuna sosai wa manafi'u linnas amma kuma akwai amfani ga mutane bil lazzati wal farahi da jin dadi da kuma farin ciki fil khamri a cikin giya wa isabatul mali bila kaddin fil maisir da kuma samun kuɗi ba tare da wata wahala ba a cikin tata falamma nazalat hadhihi al ayatu yayin da wannan aya ta sabka shariba shariba ba'd al sahaba sai sashin sahabai sharibar khamara suka sha giya wa taraka ba'du sashi kuma sai ya barta saboda ba'dhum qala sashin su sai ya ce manafi'u linnas ce an wani ce ga mutane akwai wasu amfanin nuka ga mutane innahu yatanawalu manafi shi kawai kenan amfanin ne zai amfanuwa zai amfani zai zai doki amfanin shine tanawalu shi tanawuli doka abu a shi zai doki kenan almanafi amfanin wa ba'dhum qala sashin su kuma sai ya ce fihi ma ismun kabiru an ce akwai wani laifi wa mai girma a cikin su inna ismul kabiru la fa'ila fi shi ko wani abin da ke laifi ne mai girma babu fa'ida a cikin shi wa ismu ma laihin su ma ma yanshaw anhuma min al mafasid wa laihin ba a ce ba wani haramun ko zunubi idan cewa zunubi ana ce mai ism amma nan sai abin da aka fahimta ma yanshaw anhuma min al mafasid abin da yake faruwa ta dalilin su na daga abin da yake barna ce barnan naki ne akbaru min naf'i ma yahi anwanin nasu girma lamma nazalat da wannan aya ta sauka sharaba ha qaumun wa mutana akharun wa'ansu suka sha wa'ansu kuma sai suka hano daga shan giya suka ce kai tunda an ce tana da wa'ansu wani lahi mai girma kawai ba za mu sha ba makala umar sai sai na umar yace allahumma bayyana na fil khamri bayanan shafiyan ya allah kai mana bayani bayani mai warkarwa a cikin giya fatana abdurrahman ibn auf wa kana min ajli sahaba walimatan lissahaba sai abraman dan auf idan ya tabbata gare shi shi ko ya kasance min agni ya isa ba yana daga cikin mawadatan sahabbai sai ya aiwatar da wata walima ga sahabbai fakalu wa sharabu sai suka ci suka wa sharabu wa sharibul khamra suka sha giya falamma hadarat salatul maghrib da sallar magriba ta zo qaddamu wahidan minhum sai suka gabatar ɗaya daga cikin su ya musu sallah wa huwa sakarani shi ko yana maye faqara bi suratul kafirin ko kafiruna ana ana ce mata kafiruna alal hikaya inji masu abinga dan an ce suratu aka ce kafirina kenan da mudaf mudaf ilayhi za doka za za mata za mata mata kafirina amma ana ce mata suratul kafiruna ne alal hikayati saboda abin da yazo ciki a kafirun da tazo cikin suran ba kafirina tazo ba qul ya ayyuhal kafiruna to kuma saboda kafiruna ne ake aka aka mata suna wato wannan sunan ta dauki wannan sunan saboda haka ake ce mata ake ake ce babu da ya ce bi suratul kafirin wato sai ɗayan wanda aka san yayi limanci sai karanta suratul kafirun wa hazafa la'ati kullan sai shahidu wata la dake akwai ciki qul ya ayyuhal kafirun ga ko ce la abudu ma ta'budu sai ce abudu ma ta'budun duka wala antum abiduna kawai ce antum abiduna ma abudu wala ana abidu sai ce kawai ana abidun duka duk nake akwai wannan laƙin sai shahida barna kuma ce babba duk wanda ya san wanda ya san abin da to ho abin maganar da ya hudu tana da girmawa ku ya ya ku kafirai ina bauta ma abin da kuke bauta ma wala an abidu ya kwace kuma ni ba mai bauta ma abin da kuke bauta ma zai kuma ni mai bauta ma abin da kuke bauta ma ne wala antum abiduna ma abin kuma mai kwace ku ba masu bauta ma abin da nake bauta ma ne zai kuma ku masu bauta ma abin da nake bauta ma ne ya sake lalatawa wani kuma ni mai bauta ma abin da kuke bauta ma ne duk wanda ke akwai wata la ya shahida kawai haka faƙala umar an yi da sallan nan shi abin da ya ji hankalin umar sai sai na umar ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya allah kai mini bayani mai warkarwa dangance da giya fa nazarat sai wata wani aya ta sauka la taqrabu salata wa antum sukara za ta alamu ma taquluna yanzu ku da ku ba da gaskiya kada ku saka ku saki ku kusanci sallah alhali ko kuna masu maye har sai kun san abin da kuke cewa wannan aya sai ta sauka da ta sauka faqala ba'dhum hurimat sai sashen sabo ya ce shi kenan kan an haramta ta wa qala ba'dhum sashin su zai kuma zai ce la yace a'a a hurimat fi awqati salat fakat a haramta ta ne kawai lokutan sallah ne kawai bayan isha ba fa kana ba'dhum yatruku al-khabara idza asbaha ta yusalli salawat al-khamsa sashin su sai sai yanzu ya kasance yana barin giya har sai in ya sallaci salloli guda biyar kin nan wa bada ha bayan wannan an yi isha'i ya tanawalu khamara sai ya shage shi wa yabitu sakarana ya kwan yana mai maye wa idza asbaha asbaha sahiyan wa yusalli in ya wayi gari kuma sai ya wayi gari yana mai wartsa yana wartsakakke sai ya sallashi shikenan giya ta bar shi fa kana umar sai sai na umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya allah kai mana bayani dangance da giya bayani mai warkarwa fa nazarat sai aya ta sabka ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri shaytan فاجتنبوا لعلكم تفلحون انما يريد ان يق... انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون wato ya ku wani kuma da gaskiya ku sani cewa giya da caca da kuma gumaka da azlamu azlamu abin da ake canhi da su wansu kamar kibbai ne ake doka mutum zai doka wani guda biyu ma ake doka ko guda uku guda ya sanya mishi na na'am guda sa la ko ko guda sa in yi guda sa kar in yi guda kuma in wanda zai kara uku na uku ne ya ce kuma wanda bai sa mai komi ba ko ko shi wanda bai da ra'ayi wani za ka wani abu sai ka sha wannan abu cikin ruwa ko ka yanda suke da su garama ko ka sha cikin ruwa wanda ya sama shi shi ne zaka doka ko ko ka rutsa irin ka wanda ka dauko ko shi sai ka bude da ka gani wanne ne in an ce ka kai ne ba kai ba kaga irin wannan tahe tahe dai amma wani suka kasance in suka gamu in suna so za su yi wani abu balaguro ko wani cinikayya ko arewa za kai sai ka hito ko tsuntsaye ne in kaga inda ba da tsayyuri ya sai samu asali canji sai ka tare tsuntsaye ka tare tsuntsaye kan ka zo ka hurgada su suka tashi in suka yi bangaren dama to abin mai kyau ne suka yi in ku suka hannu hagun kai abin da ba sai ka ce ba kai ba har suka yi mutane suna can wawai in ka hito da sahi in ka game da mai ido guda a koma gidan karen nan ba sa to duka sanye sanye ne duka irin wani abubuwa ne wanda dangin azlam kina musu azlam wannan nan da ke dokar nan nake ban nan to Allah tabaraka ta'ala ce wal azlam risu min amal shaytan duka wayannan dauda datti ne daga aikin shaytan fashtanihu saboda ku kawara ku kaurace masa Allah kun tufi huna ba ba gaban zaba dan ku rambanta ko ko in kuka kaurace musu dalle ne tabbas ne za ku rambanta inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawata wal baghdha fi al khamr wal maisir ba komai shaytan yake nihi ba sai ya rika aukar da kiyayya da gaba tsakankaninku da kin junanku fil khamri a cikin shan giya wal maisiri da kuma caca wai sudda kuma kuma an an an zikir lahi ko abin da yake so ya kare ku ya hana ku daga ambatan Allah wa ani sala da kuma barin sallah fa hal antum muntahu shin ku masu bari ne a intahu ana ni ku bari ku hanu daga yin wannan ayyukan فقال عمر سي سيدنا عمر يتي اللهم انتهينا اللهم انتهينا يا الله من دينا يا الله من دينا فحرمت الخمر sai lokacin nan ne aka haramta giya min yomi izin daga wannan ranan washtadda tahrimuha har haramcin ta ma ya tsananta sosai ashaddu tahrimin huwa tahrimul khamr mafi tsananin haramci shine haramcin giya falihaza saboda haka qala aliyun karramallahu wajhahu sai na sai na ali Allah ya girma huskansa yake cewa law لو صب خمر في بئر وبنيت منارة عليها لا لا لا لا لا, لا أؤذنك لا أؤذنك لا أؤذن لا أؤذن عليها لو صب خمر في بئر وبنيت منارة وبنيت منارة عليها لا أؤذن عليها saboda tsananin haramcin giya sai na ce da za a zuba giya a cikin wata rijiya sannan abin rijiyar nan abin ne tawa wa bu ne tumanaratun a zo a gina wata hasumiya a kanta sai na dace la wa azinu alayya ni ba zan yi kiran sallah kanta ba yiwa kawai saboda an taba zuba giya a wajen a zo a yi a mai da ma kamar yin rijiyoyin mu nan da aka zo aka riri a zo a yi masallaci akai yace shi ba ya kiran sallah wajen walau subba fi fi baharin yace kai walau subba fi baharin fan kashafa al-bahru wa nabatat ko wa nabata hashishun la ar'ahu da wabi yace da za a zuba giya a cikin kogi sai kogin nan yazo ya janye fanka shafa yayi kai inda ake ganin ana ganin kasa a wajen fanka shafa baru kogin nan yazo yayi wanda bata hashishu ciyayu ciyawa ta tsur- ta- ta- ta tsiro a wajen yace la ar'ahu dawabi da ni dabbobi na ma bazan je in ba in yi ki- in si kiwo wannan ciyawa ba da wannan wanda aka asalin wannan an zuba giya قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم ملائكه جبريل يتي من زال تيا دامت الله ثبتا gare shi inna allaha madaha arba khisalin fi ja'far at-tayyar Allah malaka jiru yake alaihi salam yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabi wansu dabi'o'i guda hudu a cikin Ja'far tayyar shi Ja'far dan Abi Talib dan wansa na Ali fasala rasul Ja'faran sai manzo Allah sallallahu ya tambayi Ja'far qala yace mai ma arba'u khisalin madaha madaha Allah fi ka fi jahil fil jahiliya wasu dabi'o'i ne wanda guda hudu wasu dabi'o'i ne guda hudu wanda Allah ya yabe su a cikin ka tun a jahiliya ma قال سيتي والله يا رسول الله لولا أن الله أخبرك ما أخبرك ما أخبرتك yace wallahi ya ma'aiki Allah ba dan Allah ya baka labari ba da ban baka labarin ba yace sai ya cigaba da bai ma'aiki sallallahu alaihi bayani yace ana ma sharibtul khamara qat fil jahiliya yace ni ban taba shan giya ba a cikin lokacin zamanin jahiliya li'anni ahwaju ila ma yazidu aqli domin ni mai bukata nake mafi mafi bukatuwa nake zuwa abin da zai kara min hankali zai kara hankali na mimma yazidu daga abin da zai gusar da shi na yi bukatuwa zuwa abin da zai kara min hankali daga abin da zai gusar da shi wasani abu na biyu kuma yace ma abattu sanaman qattu ban taba bautawa gungunki ba da dai li'anni ra'aytu la yadur wa la yanfa domin ni ina ganin shi gumki fa baya cutarwa baya amfani haka kawai kuma yanzu in bauta mai wa salisu ce abu na uku kuma ma zanaitu qattu fil jahiliya ban taba zina ba da dai a zamanin jahiliya li'anni ghayurun ita saboda ni mai kishi ne mai tsananin kishi ne la uhibbu man yamassu man yamassu nisa'i wala banati ba na son mai shafar mata na ko ƴaƴana wa ma la uhibbu an yuf'ala bi abinda ko ban so a aikata mini ni la af'aluhu li ahadin ko bana yi shi ga kowa ba warabiu dabi'a ta hudu ma kazabtu qattu bin taba yin karkariya ba da dai li'anni ra'aytu anna al-kadhaba ko kadhiba domin ni naga ita ƙarya da na'atun kaskanci ne wannan kenan ah wai sa'alunaka ma za yashkun mun kanta shi ko wai sa'alunaka ma za yashkun kuma suna tambaye ka abin da za su ciyar kadru ma kadru ne gwargwadon abin da za mu ciyar jiya in ba manta mun yi bayani sai Allah kawai zai shigo da kuma faktu min khairin fal walidaini wal aqrabina wal yatamina wa sakin wa sabil wannan an tambaya ne a gwargwadon wai dukiyan wata dukiya za a ciyar wa za a ba an yi bayani jiya to kuma yanzu tambayar da ake wai daidai kamar yaya ya kamata in mutum zai bada ya bada qul qul lahum qul ka wada mun ka wadi gare su anfiqu ku ciyar ku bayar da al'afwa abin da ake cewa al'afu ai alfadil anil haya shine abin da ya saura akan bukata abinda bukatuwarka riga goma kake bukata to in ka samu goma sha ɗaya kana iya ka bada ta sha ɗaya shine ko ko in guda ɗaya ma kake bukata misali sai ka samu ta biyu to za ka iya bada ta biyu wala tunfiqu ma tahtajuna ilai kar ku bayar da kar ku ciyar da abin da kuke bukatuwa zuwa gare shi kai ma rigar na ɗaya ita ke gare ka kana bukatuwa zuwa gare shi kuma ka ɗauka ka bada aka ce kuku yaka wato wato bai yiwu an fusa kun ku tozartar da kanku in kuka yaka ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ibda bi nafsika ka fara da kanka dai summa bi man ta'ulu sannan wanda kake ɗaukan nauyin su wanda suke iyalanka wanda kake ciyar da su afdalu sadaqati mafificiyar sadaka ma kana an zari gina shine abin da ya kasance daga wato saura akan wadatuwa shine zari gina abin da ke saman wadatuwa wato ka wadatu abinda wada abinda kara ga wadatun shine zaka bada wa ma zalika amma tare da haka anfaqa abubakarin jami'a malihi sayyidina abubakar ya ciyar da baki ɗayan dukiyarsa wa qarrahu rasul sallallahu alaihi wasallam kuma zalla sallallahu bai ce mai haramun bane ba sai tabbatar da shi akai talaba nabi sallallahu alaihi wasallam yawman lil infaq wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi a ciyar ciyarsuwa fi sabilillahi cikin dokaka ta kalmar Allah qala qala umar sai sai na umar yace fawafaka malan indi wannan neman da annabi ya sallallahu alaihi wasallam na a ciyar fi sabilillahi sai dace da wata dukiya a wajena ah wafaka anni wajadtu samaniyata alafi dinar ya dace na samu dinare dubu takwas qultu sai nace kullu khairin jaa yasbiquni ilayhi abubakar duk wani alherin da zo sai na abubakar sai ya rige ni zuwa gare shi wal yawmu la budda an asbiqa ababakar yau kuma ba makawa sai na tsirewa abubakar qala sai sai na sai sai na umar yace fa khastu arba'ata alafi dinari sai na dauki dinari dubu hudu cikin dubu takwas din nan nisso ma in rafa abin da nake da niyyar mali ne daga dukiya wa yutubi ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai na zo da shi wajen manzo Allah tsaya da mutane tabbata gare shi qultu na qultu lahu sai na ce masa kana indi samaniyatu alafi dinar ya kasance a wurin ina da dinare dubu takwas arba'atun ja'altuha fi sabilillahi hudu na sanya ta cikin fi tabarkin Allah wa arba'atun ubqiha li iyali dubu hudu kuma na barta ga iyali na yakunu hazali inda Allah tabaraka ta'ala wannan ya kasance ya kasance gare ni a wurin Allah tabaraka ta'ala abin na bada shi a wurin Allah fa ja Abubakar sai na Abubakar yazo wa kala sai ce kullu mali min kullu mali min almali sadaqatu fi sabilillah dukkan wani abin da nake da na dukiya sadaka ne fi sabilillah na bada shi fi sabilillah qala rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tubqi liyalik mi kabar mi kabar wa iyalanka qala sai sai sai Abubakar yace yakfihimullahu wa rasuluhu Allah da bakin su ya da bakin shi sun isan musu a qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baina kuma ma baina kalmatai kuma kalimatai kuma abinda ke tsankanin ku shine abinda ke tsankanin kalmomin kalmomin ku guda biyu nan abinda ke tsankanin ku na daraja na fifiko shine abinda ke tsankanin magana ku guda biyu shi wannan ya ce na bada rabi wannan ya ce ya bada duka a wannan kenan amma akwai akwai wata ruwa da take cewa da wanda to dai kamil ya cikin cikin shari ne ya cikin taqiq ya kawo ta riwaya ta tarban ka ka abun yayi ah nam haza haza qala innahu abqa nisfa ma indahu liyali wannan yace ya bar raba abin da yake da ga iyalansa wa abubakar qala yakfi qala yakfikum allah wa rasulu shi ko yakfihim allah wa rasulu sai na abubakar yace allah da manzon sun isa musa sun isa musu qala umar sai na umar yace wallahi la usabiquka ba'da hadha al-yawm abadan yace wallahi bazan sake tserereniya da kai ba bayan yau bayan wannan yini ha abada hada dalil ala ala afdaliyati abi bakr ala umar wannan shine dalili na fifikon sayyidina abubakar akan sayyidina umar walakin al-afdaliyata ce yace sai dai ita shi fifiko min kulli wajhin a ce ta kowace huska ce lam takun illa lirrasul sallallahu alaihi wasallam wannan ba ta kasancewa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi shine wanda ya fifici kowa ta kowace huska duka cikin huskokin alheri manzo Allah sallallahu shi wanda ya fifici kowa amma gairun rasul amma wani manzo Allah sallallahu alaihi bai za kana fadilan min jihatin yakunu mafdula fi jihatin in ya kasance shine mafifici a wata jiha wata huska to ta wata huska kuma sai ya zo ya kasance abun tserewa ya zama shine aka aka fifita wa kana abubakar sai abubakar ya kasance al-galibu alayhi halul ma'rifa abin da ke rinjaya a halin shi shine hali na ma'arifa sanin Allah wa Umar shi ko sai na Umar al-Ghalib alaihi halu shari'a abin da ke rinjaya a cikin shi shine hali na shari'a sanin shari'a wa Uthman wa Usman shi ko sai na Usman a wai shi ba ma sanin kawai ba wa shari'an ai sanin nata da kuma aika yin tabinta kai tsaye yahi kowa a yahi kowa shi ne a nan wajen Usman shi ko sai na Usman al-Ghalib alaihi a tariqa abin da yake rinjaye a gare shi ne abin da ake cewa tariqa hanya bin hanya tariqil mustaqim hanya wadda take madaidaiciya wa aliyun ghalib wa aliyun shi ko sai na ali al ghalib alayhi al haqiqa abin da ke rinjaya akan shi shine haqiqa ah ita haqiqan nan abin a hado shari'a da haƙi da tariqa shine suke bada ah haqiqa wa in kana kulluhum kamilan fi jami'il umur al arba koda wai shi ce koda su dukan su wannan guda hudun kowanne kamili ne cikin baki ɗaya wannan labarin guda hudu cikin shari'an da cikin shari'an da cikin hakikan da cikin ɗariƙan duk kowannen su cikakke ne a wajen amma dai akwai wanda ya yi kowa a wajen fa haza saboda wannan ne abubakar huwa afdalu sahaba shine mafi fitin sahaba walakin yafduluhu ba'du sahaba fi ba'd al-ashiya sai dai sashen sahabbai sun yi shi shi ma a cikin wayansu sashen abubuwa kuma wa tajirun nasa mutafawitina haka zaka samu zaka samu mutane masu tsere ma junansu wato ba maridita ba wani ya tsere ma wani haka tajiru haza kamilan min hazil wajh sai ka samu wannan cikakke ne a ta wannan huskan na kisan min hazil wajh amma tawayye tawayyeye ne a wannan huskan kuma fa'ikan shi haza mai tserewa kowa ne a cikin wannan a cikin wannan wa wujuhul khairi kasiratun su ko huskoki na alheri masu yawa ne kullu ma yuwafiqu al-insan yakunu huwa babu da abin da ke dacewa da mutum to ya zama sai ya zama shine kowashi a ga shi da aikawa shine shine kowashi tajidu abdan zaka samu wani bawa a wato lillahi wani bawa na Allah fataha Allahu alaihi fi sala Allah yayi mai budi a cikin sallah walam yaftaha alaihi fi siyami amma Allah da mai budi ba a cikin yin azumi wa man futiha alaihi fi siyam wa lam yuftaha lahu fi zikrillah sai ga kuma wani an mai budi a cikin azumi amma ba mai budi ba a cikin yawan ambatan Allah wa man futiha alaihi fi zikri wani an mai budi a cikin yawan ambatan Allah wa lam yuftaha lahu fi sadaqati amma ba mai budi ba a cikin yawan sadaka wa man futiha lahu fi sadaqa wani an mai budi a cikin sadaka wa lam yuftaha lahu fi tilawa amma ba mai budi ba a cikin yawan karatun alqur'ani kullu ma futiha kullu ma kullu ma fataha Allahu alayka falzam zalika albab duk abinda Allah ya budi a gare ka to ka lazimci wannan kofa fakat kawai tajidul khaira zaka samu alheri Allahu ahabba min al-abdi an ya'mal al-khaira fakat Allah abinda yake so shine bawa ya aikata alheri kawai wa fa'alul khaira la'allakum tuflihuna ku aikata alheri tabbas lalle ku aikata alheri za ku rambanta kazalika kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kazalika kama bayyana lakum yace haka ne kamar kamar yanda Allah ya bayyana gare ku ma ma zikira abin da aka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayat ayati Allah ke bayyana ayoyi gare ku la'allakum tatafakkaruna ko kun yi tunani fi amri dunya wal akhirah a cikin lamarin duniya da lahira Allahu bayyana kullu ayatin liyakuna al-abdu mutafakkiran Allah ya bayyana kowace aya dan bawa ya kasance mai tunani mai tafakkuri fi jami'il ahwali a cikin baki ɗaya halaye fi duniya fi duniya wal akhirah duniya cikin duniya lahira fa ta'khuduna bil aslah lakum fihi ma sai ku sai ku riki abin da yake shine ke gyara ku mafi gyara ku a cikin su biyun na cikin duniya lahira Allah tabaraka ta'ala ayatuhu aqsamun Allah tabaraka ta'ala ayoyin shi kaso kaso ne ayatun bahiratun akwai ayoyi wanda suke masu rinjayarwa kamar ujizatul anbiya tabkar kamar mu'jizojin annabawa wa ayatun kharikatun lil awaidi da kuma wasu ayoyi wanda suke masu keta al'adu kar ru'udi wal buruki tabkar aradu dai ru'ud jam'an ne na ra'adu aradu wal wal buruq nuna nan da muke shatar na tsawo yawa in aka ce aradu su musa muka makawanci ne ba shi ko larabci ne aradu wal buruq da kuma sunata walqiya da walqiyan nan da suke zuwa tsawa kenan yawa wa nuzulul amtar da da sabkowan ruwan sama duka wannan ayoyi ne haza kullama haza wannan kullama tajaddada inda al-abdi ya'lamu anna haza ayatu min ayati Allah ko da yaushe ya sake sabunta ya sabuntu gabawa yana sani cewa wannan wata aya ce daga cikin ayoyin Allah wannan abun da aka ambata ko da lokaci suka suka faru yanzu tun daga dauko tun daga ayoyin masu kira al'adu kamar arado nan yanzu haka kawai abu abin da ka samu irin wannan ƙara ne wanda ya huce mizani da wani abu ya zo na tsawa wanda zai zo kuma ya kewato ga walƙiya ya zo ka gan shi in ya sharar abin da ya samu sai ya gama da shi wani abu ne wanda yake ba saba mutum bai saba ganin shi ba to ko da lokaci ya zama sabo ga mutum wai ba ba a taba yi bane ba ba ba ka taba gani bane ba amma an yi wata kila tun bara to in aka sake yi bane ya jaddada ya sabunta gare ka to sai mutum ya san lalle wannan wata aya ce daga cikin ayoyin Allah wa kusufu shamsi haka nan kifewar rana wal kamari da wata ila gairi zalika zuwa wani wannan dai wa ayatun fi wa ayatun akwai kuma ta aya kuma ta daban wanda fi kulli zarratin akwai ta cikin kowace ƙwayar zarra la tajiru zarratan fil wujudi ba za ka samu wata ƙwayar zarra a cikin samuwa ba illa wa hiya ayatun illa wa hiya ayatun min ayati llahi tabaraka ta'ala sai face wannan zarran wata aya ce daga cikin ayoyin Allah tabaraka ta'ala aya alama wata alama ce daga alamomin Allah tabaraka ta'ala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu haka nan mai kasida yace shine wannan baita aka ce albaitul libnil mu'taz wa huwa thani baitani lahu zakarahuma ibn kasir ibn kasir ya haude su wannan baitin ɗayan baiti guda biyu ne wannan yana cewa fa ya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu yace abun mamaki abun mamaki wai ta yaya za a saba ma Allah ta yaya ake saba Allah ko ko ta yaya mai muso zai musan Allah ma haune ce ma wai ba ma Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun alhaliko cikin komi ma ala ko ta alama ta dullu ala annahu wahid wanda suke nuni cewa Allah dai ɗaya ne fal insanu al shi mutum ne hankali la yara shay'an ba ta yawa ga wani abu illa wa ra'a ayatan sai fati ya ga wata aya wata alama wata fakkara fi dunya wal akhirah kuma yayi tunani a cikin duniyar lahira fa inna dunya domin ita duniya unwanul akhirati alama ce ta lahira shi unwan kamar abin da ake rubuta ga jikin littafi yanzu ko littafi dukkan su takardun da aka hada waje guda amma wannan littafi littafi sunan shi alqur'ani ya ake ganewa da ka a jikin shi zaka sa alqur'anul karim to wannan alqur'anul karim shi unwani shine alama to shi ita duniya sai wace alama ce ta lahira da tana nuna ma lahira ce ita duniya ga wata ce tana tana wai tana nuna ma lahira ne abinda zaka tarda tun gashi ga abinda lahira take to idan ta kusa zo ga wata alama ce amma alama ce iya alama ce kawai ma shi alama di ba a rutun nan wanda ke ga jikin littafi ya ishe yanzu ya ishe ka abinda ke ciki kawai dai shi dai ya na baka labari ne na akwai wani abu mai suna kaza inda littafin likitanci ne ya baka labari cewa na akwai ilimi na likitanci sai ka daga zaka gani to haka nan haka nan duniya take alwani alama ce ga lahira wa zahiru unwan al-batin haka nan zahiri abin da ake gani na na sarari alama ce ta batini abin da ba a gani ko abin da ba sani ba fa idza ra'aita shay'an jamilan in ka ga wani abu mai kyau yuzakiruka al-hur hurin sai tana ma matan aljanna masu mayar watan idanan nan hurul in wa ma fil jannati da abin da ke cikin aljanna min shay'in hasani na daga abubuwa abu wanda ke mai kyau aw yuzakkiruka a'la min zalika ko ko sai tunatar da kai abu mafi dokaka daga wannan shine jamalul lahi tabaraka ta'ala jamala kyawu na anzatin Allah tabaraka ta'ala wa wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma huskan mafi kyawun halitta manzo Allah ya da mutala sabata gare shi wa idza ra'aita shay'an qabihan haka nan a cikin rayuwa an kaga wani abu mai muni ta tazakaru munkaran wa nakiran sai ya tana ma munkaru da nakiru masu tambaya na kabari ka san za su zuwa cikin wata irin murtukakkar sifa ce wa idza samita raddan tatazakkaru radd inda inda Allah tabaraka wa ta'ala in aka samu in ka ji wani mayarwa wani abu aka an ka nemi wani abu an maida ma wani ya je ya nema bai samu ba an maida shi wani ya bada wani abu an maida ma wani ya kai kudin almi an maido mai an ce ba a so to sai ka sai ka tuna babban maidawa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wai shi in ka aikata aiki aikin da ka aikata Allah ya karba kai a ce a ce irin yadda aka hurzo wannan bawan Allah kai ma an hurzo aikinka wa idza ra'aita qabulan haka in ka ga wani karbuwa yuzakiruka bil qabul inda Allah tabaraka taala to ya tana ma karbuwa a wurin Allah tabaraka taala wa idza ra'aita iqbalan haka in kaga huskanta ya tana ma yuzakiruka bi iqbali Allah alayka ya tana ma huskanta wa Allah zuwa gare ka wa idza ra'aita iradan haka nan kaga kauda kai yuzakiruka bi iradin Allah anka ya tana ma kauda kan Allah daga barinka fatastaiz billahi sai ka nemi tsarin Allah min zalika daga wannan kullu ma ra'aita min az-zahiri duk abin da gani na daga zahiri fa huwa unwanu unwanu ma inda Allah shi alama ne na abin da ke a wurin Allah tabaraka ta'ala mi al-batini ne daga cikin batini fa lihaza saboda ne ne qala fi hadhihi al-aya yahudi a cikin wannan aya innahu bayyana lana al-ayat cewa shi Allah jalla shanu ya bayyana mana ayoyi bi jami'u juhiya da baki dan huskokinta ne tafakkara fi duniya wal akhirah dan mu rika tunani a cikin duniya da lahira wai san lokacin ya samu
fi duniya wal akhirah wa yas'alunaka anil yatama qul silahul lahum khair wa in takhaluduhum fa ikwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالدوا فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم يسألونك عن اليتامى سنة تنبيك دغنت مرايو وما وما يلقونه من الحرج في شأنهم da kuma abin da suke gamuwa da shi na daga kunci shiga kunci cikin sha'anin marayu cikin lamarinsu da ma nazalat ayatu innal ladina ياكل اموال اليتامى ظلما انما انما ياكل في في انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شكوا من امر اليتامى da wannan aya ta sabka mai cewa sani dai masu cin dukiyoyin marayu akan zalunci inna ma yakunu fi budulim nara ba komai suke ci ba a cikin cikunan su sai wuta wata yasalona sa'ira kuma a sannu ma za a kona su a shigar da su wutar sa'ira da suka ji wannan hankalin mutane sai ya tashi shakawa min amril yatama sai suka kawo koken lamarin marayu kalu sai suka ce ma na fa'alu bi amwal yatama yaya za mu yi da dukiyoyin marayu an nukhlitu amwalahum bi amwalina shin za mu iya hada dukiyoyinsa dukiyoyin mu ta kuɗa a a fa fa fa na taharraja wannan muka haka kuma mu shiga wani kunci auna azil auna azilu amwalahum ko ko kaurace ma dukiyansu zami mu kaurace ma dukiyoyinsu wa idza azalnaha in ko muka kaurace ma dukiyoyinsu da dukiyoyin nan nasu za su tozarta wa kaifa nasna'u lahum ta'aman kuma yaya za mu musu abinci wa kaza haka dai taharraju fi sha'an yatama mutane suka shiga cikin wani kunci cikin lamarin marayu qala ta'ala sai Allah madauki sarki ce sarki ce wa yasalunaka an yatama suna tambaye ka dangance da marayu qul islahu lahum khairun kace kace gare su gyarawa gyarawa gare su fi amwalim a cikin dukiyansu dukiyoyinsu bitanimiyatiha wa mudakhalatikum da da hababbakar da ita wa mudakhalatikum da kuma shigar ku cikin lamarin nata khairu shi yahi zama alheri min tarki zalika daga barin wannan wa in tukhaliduhum in kuka yi hulɗa da su in kuka yi hulɗa kuka hada dukiyoyinku da su tukhlitu nafaqatakum bi nafaqatihim in kuka cudanya ciyaswaku da tasu fa ikhwanukum ai ƴan uwanku ne in kuka hada abincinku da nasu ai ƴan uwanku ne da mu fa hum ikhwanukum fi dini ai su yan uwanku ne a cikin addini dan ka ce yan uwa musamman balarabin yace ai aka ce akh yana ne wanda kuke uwa uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko ko wanda kuke uba guda ko ko wanda kuke uwa ɗaya amma wanda ba haka ba dan uwa haka irin yadda ba shi kice an dan uwana ne wani kamar dan uwan dan dan dan uwan babanka haka duk ba a ce ya ba su dan uwa sai su ce wannan ko ibn amu ibn ibn khal haka dai to amma wai da aka ce ikhwanukum na aka ce yan uwanku ne kuma ta yi irin su ne wani dan dan uwanka ne marayin wannan to kaga da aka ce yan uwanku ne ba ce ƴaƴan ku ba ana nin fahum ikhwanukum fi din yan uwanku ne a cikin addini ai wa min sha'anil akh yana da cikin shi lamari shi na dan uwa an yukhali da akahu ya rika cudan ya rika hulɗa da dan uwansa falakum zalik saboda haka kun samu kun samu wannan kuma ku aikata ka lil insani an yaj'ala mala mala yatimihi fi malihi mutum ya samu ya sanya dukiyar marayinsa a cikin dukiyar shi wa yahfazahu ya kiyaye wa ya faza hulahu ya kiyaye wannan dukiyar gare shi hatta idza balaga rushdahu har sai in ya kai hankalinsa yusallimu lahu malahu sai ya mika mishi dukiyar shi wa akhusu minhu nafaqatahu wa kiswatahu sai ya dauki ciyarwar shi da kuma tufatar da shi daga cikin dukiyar tashi shi marayin in za ka ciyar da shi ka ciyar da shi cikin dukiyar shi in za ka tufatar da shi ka tufatar da shi cikin dukiyar shi wa yasibuha alayhi ya mai lissahin ta akan shi wato ya lissafa wannan abin da ya hidda na daga ciyarwar da kuma tubatarwai akan wannan dukiyar ta marayin wa ma baqiya abin da ya saura yusallimu lahu sai ya mika shi gare shi inda ma ya qawa lokacin da marayan nan yayi karhi wa ya bulugu rushdahu ya kai karhin kuma ya kai hankalin shi hadha huwa al-aslah wannan shine mafi gyarawa fi sha'an ne ta ma a cikin lamarin marayu wallahu ya'lamul mufsida Allah ya san wane ne mai barna li amwalihim ga dukiyoyin nan nasu inda mukhalada yayin kulla yayin hada dukiyoyin nan Allah ya san wanda shin ya hada da dan barna ne bata zai min wato mun kasar ifsada alimahullah wanda yake nihin barna Allah ya riga ya san shi min muslihi da kuma wanda daga mai jarawa shi waye mai jarawa wa man kasar islaha da kuma wanda yake nihin jaran aidan shi ma alimahullah Allah ya san shi fa yuzazi kullu minhuma Allah sai ya sakawa kowanne daga cikin su walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so da ya dora muku lauhi wanda ba inda ba kunya ba la dayyaka alaikum da ya kuntata akan ku bi tahrimil mukhalata da haramta hulɗa ma da wato da duke nan tasu inna Allah azizun sai dai Allah mabuwayi ne ghalibun ala amri mai rinjaye ne akan lamarin sa hakimun gwani ne fi san'i fi sun'ihi a cikin halittarsa da aikinsa wa radda fi fi fada'il infaqi kyau ya ce ya zo a cikin farala ta ciyasuwa alal yatimi akan maraya kaular rasul sallallahu alaihi wasallam fadar manzo Allah ya da mutu Allah tabbata a gare shi da yake cewa man sana fa'aman wa ahdara ma'ahu yatiman wajabat lahu aljanna duk wanda yayi abinci ya nemo wani maraya ya zo da shi suka ci abincin nan to aljanna ta wajaba akan shi shikenan wannan ya zama tun ya zama da aljanna wa qawluhu da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dai ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna wa shara baina sababati sababati wal usla manzo Allah sallallahu alaihi ni da ni da mai rukon maraya kamar wa'annan yan yatsun guda biyu muke a cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuni zuwa asbaba manuniya wal wusta da kuma wannan babban yatsa wanda ke tsakiya wa kaifa yaf'alu al mar'u idza kafala al yatima sai yace to yanzu yaya mutum zai yi in ya doki maraya hal yadribuhu ta'diban aw la yadribuhu shin zai dake shi akan ladabtarwa ko ko ba zai dake shi ba li'annahu warada wa'idun shadidun fi darbil yatim domin narko narkon azaba alƙawarin azaba mai tsanani ya zo shi ma ya tabbata ga mai dukan maraya to kai yanzu in zaka zaka dauka maraya zaka walakin shi shi sai dai laisa haza fi fi darbi li tarbiyati a'a wannan narko azaban da yazo ba wai cikin dukan maraya bane dan cikin wato yi mishi cikin gyara shi cikin tarbiyati domin yi mai tarbiya wa islahi da kuma gyara shi a'a in wannan ne babu lahi fa innahu domin an ce a ko ko fa innahu domin sha'ari da lamarin rubba lakmatin khairun min lilati min luqmatin hulwatin hulwatin ukulwa diyawa wani lakma kulli ya ake ma lakma dan dan mulakama ake ce ma dan bi irin wannan na box wani kai kulli ma daki ka daki ka daki to da yawa wani wani duka khairu lil yatim shi yahi alheri ga maraya min luqmatin hulwatin daga wata loma mai dadi ukuluha mai wanda wato dadin ci ke gare ta gara ma ka kai mai wani bugu da ka bashi ta loma wani wannan kar magana ne aka zaka mutum sai ta tunani da wata loma ma mai dadi gara ma wani wani duka in ka dake shi watakila zai tarbiyantu ya bar wata ɗabi'a mara kyau daga ran nan ai to ka ganda a ce ka tsamo shi daga aikata wani mummuna aiki da bugo guda ai ai a ce ka bashi ta loma wanda zai ji daɗin ta daɗin ya wuce cikin ɗan lokaci kaɗan shikenan ya manta faman darabahu ta'diban wanda ya bugi maraya akan ladabtarwa wa talaban listiqamati dan kuma neman istiqama wato daidaito nashi fala haraja fi zalika babu lahi a cikin wannan wala isma kun babu zunubi wa man wa man daraba yatima li dufihi fakat wanda ya bugi maraya saboda raunin shi kawai ba uban shi bayanan kaga ba bai bai bai da wani galihu saboda haka yau ka same shi dan zalunci ka take shi fa zalika huwa al-ism huwa al-asim to wanda ya aikata wannan shine mai zunubi shine mai laifi na'am wala thank you
wala thank you wal mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا أبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك من مشرك ولا ولا ولا تنكي ولا, ولا تنكي المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكي المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكي المشركات حتى يؤمن a wannan ayan sababin nuzuli sababin nuzuliha wato kar ku auri mushrikai mata sai sun ba da gaskiya sai sun imani sababin sabka wannan ayan kana wahidu min sahaba tazawwaja bi amati ɗaya daga cikin sahabbai ya kasance ya ya armi wata baiwa wa huwa abdullahi bin rawaha shine abdullahi dan rawaha wa huzaifatu bin yaman haka huzaifatu bin yaman shi ma kilahuma dukan su su biyun nan kana ya mulku amatan fa ataka wa tazawajaha wa tazawaja biha ko wannan su ya kasance ya mallaki baiwa sai yan ta ta yi armetar ga baya fa uyira bizalika sai aka aibanta su da wannan aka ce ana ana zargin su wai juha lima la yatazawwaju hurratan kuf'an lahu dan me ba zai armi ya ba wanda take tsaran shi daidai da shi wala tankihul mushrikati alkafirat Allah ya ce karku karku armi mushrikai kafirai mata hatta yu'minna har sai sun bada gaskiya haramun tazwijul muslima a muslim tazwijul muslimu bil kafira haramun ne musulmi ya almi kafira wala amatu mu'minatun khairu min mushrikatin ai manzo Allah tabaraka wa ta'ala ce wala amatun wallahi lallai baiwa mu'minatun wadda take mumina khairu min mushrika ai ta hi mushrika mace mushrika hurra wadda take ya ba ma baiwa ba walau ajabatukum koda ta burge ku koda ku ta ba ku mamaki wannan mutum li jamaliha saboda kyawanta wa maliha da dukiyarta wa hadha makhsusun bi bi ghairi kitabiyat wannan amma fa cewa yace abin kebancewa ne banda mata wanda suke ba kitabai wanda suke nasaru ko yahudawa da ayatul musanat wal musanatu min allazina utul kitaba dalilin aya da cewa wal musanatu min allazina utul kitaba da muhsinai wanda masu kare kansu wanda suke daga wanda aka baiwa littafi kenan allazina nazalat fi akhir suratin nazalat wanda wannan aya ta sabka a cikin karshen sura wadda ta sabka a cikin Qur'ani ita ce suratul Maida man arada an yatazawwaja duk wanda yake nihin yayi arme fali yakhtar muslimatan mu'mina to ya nemi ya zabi musulma mu'mina yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa tunkahul bar'atu li 40 ana arman mace ne saboda abu hudu wai al'ada ana arman mace saboda abu hudu ne limaniya ko dan dukiyarta wani hasabiya ko ko dan dangananta yar babban gida ce wani jamaliya ko dan kyawanta wani diniya ko ko dan addininta fasfar bi zati din manzala sallallahu alaihi wasallam kita ni na baka shawara ka rambanta da ma'abuciya addini kai dai in zaka arma ka arma ma'abuciya addini taribati yadaka in ka kiya zaka talauta shine taribati yadaka ya daga yadda ana sifanta zati da ita jikinka baki da tariba ya haɗu da ƙasa mutum ya talauce ke to kama mutum zai kai asara in dai ba wai saboda addini ka arme ta ba in saboda wannan ɗaya daga wannan abubuwan ne guda uku guda hudu wato guda uku banda addinin to mutum ya yi asara mana arada shi ya ce mana arada an ya tazawaja wanda yake nihin ya yi arme wala yanzu idan zati dini ya diba mai dibi ma abuciya addini walau kanata da mimatan kai ko da mummuna ce ko bata da kyau wai ya afdalu min jamilati ladina laha ai ita wannan tahi tahi mai kyau ta tahi mai kyau wadda ita ko bata da addini wa in kanat mamlukatan in ko kai ko da ma mamluka ce baiwa ce au ma au ma atukatan koko a yantacciya ce ma baiwa ce aka yantar da ita dayyinatan amma mai addini فهي أفضل من نسيبة غنية وأن إتتهي من نسبة الدنجي موداتيا ودى لا دين لا سيري باتر الدين كان كان واحد من الصالحين عنده بنت شو yana ba wata kisa yace ɗaya daga cikin salihan bayi ya kasance yana da wata ƴa bari atun wadda ta kai gaya wadda irin yake ta bari a wadda a kyawu ba kamata fa kasaba har rijal kuma al'ada ta mai kyawu da mazaje kowa na su sai mazaje ko kowanne su fitowa suke suna neman armanta min kulli nawayi ta kowace nahiya wa kana inda wa kana indahu abdun aswad shi wannan ɗaya daga cikin salihan bayin uban wannan yare ya kasance yana da wani bawa bawan ma baki ne kuma yuqalu lahu mubarak mubarak ana ce mai mubarak da bawan nashi walidu abdullahi bin mubarak shine ma'aifin abdullahi dan mubarak bawan Allah nan waliyin Allah masanin nan fada'ahu sai ya kirawo shi shi mai wannan mai gidan sai ya kira wannan bawa kala hu sai ce ana ushawiru ka ni ina baka shawara ina neman shawararka binti balagat sinna tazawuji ko tazwiji yata ta kai shekaran arme ya kai lokacin da ya kamata arma in armata in armar da ita wa kataba har rijal mazaje ga sun hito suna neman armanta kullum baki dai kana gani wa ana uhibbu an an tushira li bi ra'ayin fiya ni ina so ka mini ka mini ka bani shawara da wani ra'ayi a cikin dangance da arman nan nata qala lahu al-abd sai ba wannan yace mashi anta min al-arab kai dai daga cikin larabawa kake mai gida al-arabu yakhtaruna an-nasab rafi su laraba abin da suke zaba shine nasaba wanda suke madaukakiya wa ahlu zamanika amma yan zamanin ka yakhtaruna al-amwal su ko dukiya suke so kudi kawai kamar zamanin mu dai wa nabiyuka yakhtaru din annabinka kuma shi addini shine zaba shi yake zaba annabi sallallahu alaihi wasallam fakat kawai faqala lahu akhtaru makhtara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na zabi ina zaban abinda annabi ya zaba sallallahu alaihi wasallam in ji mai gidan sai haka wa ma ra'aytu ahadan ahsanu dinan minka bin gaba kuma mutum ɗaya wanda san ya yi ka addini kai bawan na bakin saboda haka haka yace ma ma ra'aytu ahadan ahsanu dinan minka indi ban ga wanda yake addini ba a wuri na zawwajtuka iya kawai saboda haka na arma maka ita haza walidu abdullahi bin mubarak allazi tabbata al-afaq bidin shaw yace wannan shine asalin walidi ma'aifi na abdullahi dan mubarak wanda abdullahi dan mubarak nan ya cika duniya da ilimi daga baya ka abin da ake yana cikin abin da abin da ake nema ka ko dan ka samu wannan daga baya abdullahi mubarak dan mubarak nan wani janibi ɗaya ne shehu ya dina na alherin shi bancin ya yanda cika duniya da ilimi hakkyauta da alheri kusan ba a samu baka taba jin da waka da waka shi irin shi yanda yake ma kwanaki ma na dan bada da kisan shi lokacin da za ta yi haji yanda yake ma mutane in za ta yi haji mutane sai ce to duka muna so mu tayi tare da kai ko na dan bada kisan nan wanda in yi amshi duke sai ce to ku kawo uzurin ku sai yayi alama kowanne ne in ka kawo kudin ka sai na guzuri sai alama sai aji yanzu tun daga nan wurin ya kama muku tufafi ya kama aje ku wuri mai kyau hotel mai kyau zai aje ku kan ku shiga ka a ce otal ba hawan ne ta zamani yanzu ne aka samu mutane suka san otal ba da mutane akwai funduk mutane suna da fanatic akwai wurin masabkaya da wanda ake na kuɗi ya aje mutane masu kaya na kuɗi ya ba su abinci mai kyau da zuwan su da aka je Madina sai ce kowa ya hidi tsarabar da iyalan shi suka bashi me suka me iyalan ku suke so daga cikin tsarabar Madina mutane suka faɗi kowane ya baka kuɗi ka je ka sai ai abin da kake so aka je maka haka aka tashi tahowa aka zo aka zo gida sai an samu kwanuka sai ya sa a yi ma gidajen dukkan wannan abokanta ya nashi fanti sabon fanti ya so ya tsara wata walima babba a gidan shi ya ce ku zo ya gayyaci duka wa'annan wanda suka zai alhazai a gida in ya karrama kowa sai kuma ya ɗauko ajiyan kowa kuɗin nan na guzuri da ka bada sai ya ɗauko ya baka ya ƙara ma da wasu abubuwa to wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan alherai shi ake wadi yana da alherai masu yawa dai kuma Allah ya haɗa shi da bayan Allah ka san mai albura yana cewa wai za sakharan ilahu unasu li sa'idin fa inna muswadau in Allah yi mutane saboda wani mutum sa'idi mai arziki to su ma sun zama su arziki shi Allah ya haɗa shi da bayan Allah yadda babban sufi ne ya haɗa shi da waliyan Allah ya san waliyai wani lokaci an yi wari zamani zamanin shi an yi ta'adda an yi roƙon an yi roƙon ruwa Allah ya rike kayan shi kawai nan wani yana kusa da wani wani mutum wani bawa bawa ne shi ma kawai a masallaci yaro ne sai yake adda yace kawai yace adda da kawai Allah ya yi ruwa yace Allah in bai yace sujjada ce Allah in bai in bai ruwa ba Allah yace bai dauko daga sujjada nan ba sai Allah ya shigo da ruwa kuma haka Allah yi sai kuma kawai guda ya yarda shi ya tsaya bibiyan shi ya gane shi ya ga inda ya shiga ya tambaya da shi aka ce ai wannan ai bawa ne ya tambaye mai gidan nan ya sai da mai shi yace eh eh wannan kai ga masu ƙarfi nan wurin wannan wannan ga rago ne dukkan su shine ragon su wannan yana ganin shi bai kawai bai bai wani aiki da yake yace haka nan mare ni shi nake so eh to ka wannan ni kuke tambaya bashi na mace kisa ya ya ya sai da mai shi haka nan da ya tsaye da shi ya tsaye da shi gidan shi ya ce mai kawai ya karrama shi ya girma shi ya ce wai to da ka ta shi daga baya yake tambaya shi ba wannan da yake tambaya wai kai me ya sama ka sawo ni daga mai gidana ga masu wanda za ka sai su ma amfani sai ni ne wanda ba wani karfi gare ni ba ka da ya dame abin da ya gani sai ce to a saboda shi ne to ka san irin waliye na da kawai sai ya addu'a kawai shikenan Allah ma ya karɓa da shi to Allah ya haɗa shi da irin bayan Allah wannan nagari ya san bayan Allah ya yi littattafai ya yi kamar da ya kuma babban abin ya shahadi da ce ya cika duniya da ilimi nan wala tunkihul mushrikina kuma kar ku baiwa mushrikai maza armai alkufar kafirai kar ku aure aure musu yayanku hatta yu'minu wa sai sun ba da gaskiya wala abdu mu'minun khairun mushrikin wala ajabakum bawa wallahi bawa mumini shi yayi mutum wanda yake mushriki da walau ajaban ko da ma ya burge ku limalihi wa jamali saboda dukiyar shi da kyawun shi ulaika ahlus shirk ulaika wayancanan ka ahlus shirk wato ma'abuta shirka yad'una ila nar su suna kira ne zuwa huta bi du'a'im ila al-amal al-mujib laha da kiran su zuwa aiki wanda ke wajaba ta shiga hutan fala taliqu munakahatuhum saboda haka armantakeke ne ya tsakanin da ku da su bata bata dace ba wallahu yad'u ila aljannati Allah yana kira ala lisanin rusulihi abta harshen manzannin shi ila aljannati zuwa aljanna wal maghfirati da gafara al'amalu almujibu laha wato aiki wanda ke wajabtar da gafara kenan bi iznihi da iznin shi bi iradatihi da nufin da nufin shi fatajibu ijabatuhu bi tazwij awliyaihi saboda haka ya wajaba a amsa ma Allah da armawa masoyan shi su ne muminai kin a ku ara musu in kuna son ku samu wannan gafaran a wadda take wajabta shiga aljannan nan a wa yubayyinu ayati linnasi haka Allah ke bayyana da ayoyin shi ga mutane la'allahum yatazakkaruna ko sun tuna yatta'izuna su azantu za mu kara ko bismillah za mu kara
ويسألونك عن المهيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يدهن فإذا تداهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المهيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض suna tambaye ka dangance da jinin haira sababin nuzul hadhihi aya dalilin sabka wannan aya kanu idza hadat almar'atu yatazuruna sun kasance in mace ta yi haira sai su kaurace mata yukhrijuna ha min albayt shi ta daga daki ma baki da ba sun kwana ba sun kwana daki ɗaya tare da ita ba wa ba'dhum sashen su ma ya kasance la yatajannabu almar'ata su yanzu in tana haira baya kaurace mata waqta haidiha lokacin hairanta ko shi sai ya karshe mata kuma ka gani wa'ansu wannan su su kaurace mata dukan kauracewa wani kuma shi ba ruwan shi ka haka nan yake ta fa sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka anil mahidi suna tambaye ka daga zancen haira al haidu shi kanshi jin hairan aw makani ko ko a inda yake fitan wan ma za yuf'alu ma za yaf'alu ko ma za yuf'alu bin nisafi ya ya za a yi da mata a cikin shi dangance da wannan lamarin kuluwa ka ce shi wannan alhaidu hairan nan ƙazanta ne ƙazarun au mahallu a shi ƙazanta ne ko ko mahallin mahallin shi ne wa shi mahallin aidan shi ƙazanta ne a fa ta zulun ta saboda haka ku kawar ce mata ai utruku wata hunna ku bar ta kasu fil mahidi lokacin da suke cikin haira waqtahu lokacin shi au makani ko ko wurin nan nashi inda ke fita wala taqrabuhunna birjam birjmai kar ku kusance su da tarawa hatta ya zaurna har a sai sun tsarkaka hata ya daurna ya tasilna har sai sun yi wanka ba dan kitsa yi bayan yanke wasa bai za ta baharna in suka yi wankan nan bayan yanke shi fatu wannan ku zo musu bil jima'i da da tarawa min haisu amarakum Allah ta inda Allah ya umarce ku bi tajannubil haidi da wato bi tajannubihi fil haidi inda Allah ya umarce ku da ku kaurace mishi lokacin hairan nan wa huwa al-qablu shine gaba nan kawai ake cewa ba ba a zo mace ta bayan ta duba ta wanda ake bayan gari wannan kazanta ne wala ta ta'adda wala ta ta'addahu ila ghairi amma kar ku ketara su kar ku ketara kar ku ketara shi shi wannan wurin kubulkin gaban ila ghairi zuwa wani sa wannan bi alisa ba inna Allah yuhibbu at-tawabin Allah yuhibbu yusibu wa yukrimu yana so ma'ana san da yake yana baiwa yana ba da lada yana girmamawa ba san aljana ba in ji bahaushe shi wai san aljana kawai ta wai san ka take ta mallaka ta sai ta kama musibobi a Allah shi yana son ka ya kama tara ma alheri kenan shine yusibu zai ta baka masuba lada da sakamako kuma da girmamawa wa kirimu duka wa yake ma wannan attawabi na masu tuba mina zuwi daga zunubai wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son masu tsarkake kawunan su mil akazari daga kazantattaki jami'i ne na kazanta ban san ko akwai na jami'in ba nisa'ukum ram ta shigo
nisa'ukum arsul lakum fatu harsakum annashitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم عنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين باكنا نقول nisa'ukum harsulakum Allah tabaraka ta'ala yace matakinku nomanku ne salu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma an tambaye manzon Allah sun tambaye manzon Allah sai da mutane sabata a gare shi an an kaulin yahudi daga fadar yahudawa da suke cewa wato kan yahudi yaquluna lil muslimina yahuda sun kasance suna cewa musulmi man ata man ata imra'atahu fil qubuli min jihati duburi ya'ti al waladu ahwala wa ya ci ahmaq duk wanda yahuda suke sai musulmi duk wanda ya je wa matar shi ta gabanta amma ba wai daga baya ya zo mata yana nihin gabanta wannan in in ta in ta tashi in aka samu ɗa ya til waladu ahwal ɗan zai zama mai mai kallon gora ake cewa ko idan idan shi wannan ijiyar tana kallon nan wannan tana kallon nan lokaci guda ko shi da kallon gora ko to shi ne ahwal yace to wani suka ce wai in in mutum ya je mata shi ta baya to za ta aiwa ahwal kuma dan zai zo wawa kuma za a aiwa ahmad wawa mutum irin wannan wawa haka fa sa'alu rasul sallallahu alaihi wasallam mutane suka tambayi mu'minai sai suka tambayi musulmai sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika daga wannan fa qala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce nisa'ukum azwajukum atakinku harsul lakum noman ku ne mahallu zar'ikum wurin shuka ku ne fakat kawai la'annahu mahallu zar'il walad domin su wurin shuka ɗa ne fatu har sakun to ku zo wa noman ku mahallahu wurin yin shikin nan wa huwa alqabul shine daga gaba annashi itum ko ta yaya kuka so kaifa shi itum ko ta kaka kuka so min qiyamin daga tsaye ne au qu'udin ko daga zamane wa tijan ko da kunci wa iqbalin daga gaba ne wa idbarin ko daga baya kullu haza duka wannan raddul liqawli yahudi raddi ne ga fadar yahudawa man atamra'atahu cewa wai duk wanda ya zo matar shi min kubshi kubliha daga gabanta min shahati dubriha daga bayanta ta bayanta ya ja alwaladu hawal dan zai zo mai kallon gora wa kayfiyatu sunnati shawai yace amma kayfiya ta tarawa da iyali ta sunna an tadja al an tadja al mar'atu ala zariya shine mace ta kwanta ta kwanta akan bayanta bayanta ta yare kenan wa ya ji har rajulu namiji kuma shi mijin nata sai ya zo mata min ala daga burbushinta kama kanin rasulun sallallahu fa'alu kama yadda ma'aiki Allah sallallahu ya kasance yana aikatawa sallallahu alaihi wasallam wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunan ku al'amal salih aiki nagari ka tasmiyati indal jima'i tamakar yin bismillah yayin jima'i tarawa da iyali mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana bismillahir rahmanir rahim ya allah ka ƙaurace mu daga barin shaidan kuma ka ƙauratar da shaidan daga barin mu daga barin abin da ka arzuta mu man qala haza inda jima'i wanda yayi faɗi wannan yayin tara da iyalin shi in qaddara Allahu waladan in Allah ya kaddarta za a samu wani da ya kunu mahfuzan min shaitan dan zai kasance abin kiyayewa daga shaidan sharri shaidan bai ya taba shafi shafi ba wa yuktabu wa yuktabu liwalidihi bi adadi anfasihi kullu nafsi kullu nafasin hasana za a rubuta ma kuma za a rika rubuta ma uban wannan na wannan dan da adadin lunwashin dan nan nashi kullu nafi kullu nafasin kowane lumfashi daya hasanatun kyakkyawan aiki za a rubuta kyakkyawan aiki daya wal hasanatu shi ko abin da ake yi da kyakkyawan aiki ji shehu hasanatu kyakkyawan aiki guda daya khairun min ad-dunya wa ma fiha yahi yahi duniya da abin da ke cikin ta baki da fa hada saboda haka saboda wannan ne kala Allah tabaraka ta'ala ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunan ku al'amala saliha aiki nagari wa huwa tasmiyatu inda jima shine ka ambatan Allah yayin tarawa da iyali wata kullaha ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyi cikin dukan umarnin shi da hanin shi wa alamu ku yi sani annakum mulaquhu cewa ku masu gamuwa da shi ne za ku gamu da shi Allah bilbasi ta ya za gamu da Allah da basi zai tada ku in an mutu a mutu a tada kowa fa yajazikum bi amalikum ya saka muku da ayyukanku ba ba shirin muminan zama tashin aya ta ƙarshen aya ne to ina ga lokaci ya zama dakta nan ko اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين